بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 24 ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin goma ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 50 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي رحمة الله عليه ابن عبد البر يا رسول الشكرة تقري هدني دا ستين دا أكو باين هجر من ذا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي ناشي أنا كانت دا مولدبا سناعة دا أيكم مالنتا دا دالبتا الله يساكا مشي الخير منا أنفان دا نسكة أبو الأشبال الزهيري واندي تاتشي تا يكرأيت دا سنة صحيح جامعي bayan al'ilmi wa fadli za mu tashi a shafi na 293 ƙarshe-ƙarshensa inda mali yake ta mana magana akan wato definition matukun na menene ilimi ya ake tantance abin da yake nufi da ilimi da kashe-kashensu zuwa gida uku to yana magana akan kashi na tsakiya kashi na tsakiya bayan kashi na sama shine abin da ya shafi ilmomin addini ilmomin shari'a ilimin tauhidi da ilimin sanin Allah da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na tsakiya shi kuma shine ilimin da ya shafi kwarewa akan sana'o'i na duniya wanda suka shafi irin wato engineering likitanci da makamantansu sai yabo yana magana akan ilimi na hisabi lissafi bayan da yayi magana akan wasu ababe da ke da alaka da ilimin hisabi sai ya ce summal igraqu fi ilmi hisabi ربما عال آل بصاحبه إلى علم القضاء بالتنجي sannan zurfafawa a cikin ilimi na lissafi wato kaman bugun ƙasa da ake a waɗancan zamunna kenan yace rubama ala bi sahibihi ila ila ilmi alqada'i bitanji yana iya kai mutumin da yake yin wannan zuwa ga ya koma yana hukunci da taurari yana yana hasashe ta hanyar lissafin taurari wa huwa ilmun mazmumun ilimin bugun ƙasa na lissafin taurari ilimi ne abin zargi la yatanawaluhu wa la yaqta'u ayyamahu fihi illa al-kharrasuna babu mai kutsawa cikin wannan ilimin babu mai tsayawa ya bata lokacin rayuwarsa akan wannan ilimin sai mutumin da yake mai shaci faɗi alladhina hum fi ghamratin sahuna waɗanda suke cikin fagamniya suke cikin wato rafkannuwa ba su san abin da ya dame su ba ba su san abin da ya kawo su duniyar nan ba wa min alil ilmi man yunkiru shay'an mimma wasafna annahu la ya'lamu ahadun bin najati shay'an min al-ghaib yace a cikin malamai akwai wanda suke inkarin abin da muke faɗi suna ganin cewa babu wani wanda zai iya sanin wani abu na gaibu wala alimahu ahadun qattu ilman sahihan wani bai taba sanin abun ba ilimi mai inganci illa ya kuna nabiyan khassahu Allah bima la yajuzu idraku sai din ya zama annabi ne wanda Allah ya kebance shi da riskar abinda bai halasta wani ya ce zai riska ba wa qalu wadannan malamai suka ce wala yadda ma'rifatal ghaibi bi hal yawm ala alqat'i illa kullu jahilin manqusin manqusin mughtarrin mutakharrisin babu wanda zai da'awar sanin wani abu na gaibu ta hanyar lissafin taurari ko bugun ƙasa yace suka ce sai wanda yake jahili mai naƙasa a cikin hankalinsa wanda yake ya rudu da abin da ya sani wanda yake mai shaci faɗi idh fi aqdarihim annahu la yumkinu tahdithuha illa fi akthari min umri ad-dunya ma yukadhibuhum fi kulli ma yad'una ma'rifataha fi ma'rifataha bi yace idh fi aqdari yace yayin da a cikin riyawarsu annahu la yumkinu tahdithu bai yiwuwa ga wani ya kai ga sanin waɗannan abubuwa illa fi aksara min umri duniya sai ga abin da yake mafi yawa fiye da rayuwar duniya yace illa fi aksara min min umri duniya ma yukazzibuhum shi dai a cikin abin da ke cikin duniyar nan akwai abin da ke ƙaryata su fi kulli ma yadda una ma'arifata hadi biha a cikin duk abin da suke riya cewa sun sani sakamakon wato dubar taurarin wato abin da su masu dubar taurari suke faɗa na ababen da za su faru a gobe ko a wani lokaci shaci faɗi ne da ƙarya da kutse da kuma abin da shaidanu ke gaya musu sai su ƙara a kai والمتخرسون بالنجامة كالمتخرسين بالعيافة والزجر وخطوط الكف والنظر في الكتف وفي موادئ قرد الفأر وفي الخيلان والعلاج بالفكر وملك الجن, وملك الجن وما شاكل ذلك مما لا تقبله الأقول يتماسو أيكي دا توراري masu bugun ƙasa da lissafin taurari don sanin abin da zai faru gobe waɗannan masu shaci faɗi ɗaya suke da masu shaci faɗi ta hanyar bil'iyafati ta hanyar zabura tsuntsu akwai waɗanda suke amfani da bokancin da suke yi tsuntsaye ne da su idan mutum ya je wurinsu za su buɗe keji sai su cakuli tsuntsu daga cikin tsuntsaye to irin kukan da tsuntsun ya yi da shi za a fassara maka menene abin da ka zo nema menene bayaninka kukan da tsuntsun yayi shi za a amfani da shi to shine al-iyafa wazzajar diddi shi din ne wa khututul kaffi da masu duba zanen hannun mutum akwai boka wanda in aka je gun shi zai ce mu ga hannunki sai ya duba ya duba sai ya faɗa abin da zai faɗa da kuma wan nazar fil katfi da masu duba kafadin mutane ko da shi kuma zai ce ne ka janye kafaɗa rigarka ya kalli menene ke kan kafaɗarka wa fi mawadi'i qardil fa'al da masu duba da masu amfani da beraye suna da wasu beraye tsaffafu wanda suke killace su suna a zabura su suma suna amfani da su wajen fassara abin da suke fassara wa fil khilani da ko masu amfani da dawakai suna amfani da dawakai kukan da dawakan suke da shi suke fasarawa wal ilaji bil fikri da masu amfa da masu al ilaji bil fikr shine abin da ake cewa psychotherapy wanda zai tawo mutum tambayoyi yana yana dura da tunanin mutum wa mulkil jinni da wanda suke da awar sun mallaki aljani masu kiran aljani wanda da zaran ya zauna zai yi aikin sa zai wasu surkulle ko wasu kalmomi sai aljani ya halarto sai aljanin ya bada consultation ko ya faɗa abin da ya kamata yi wama shakala zalika da ire-iren waɗannan abubuwa mimma la taqbaluhul uqul malai ce abinda hankali bai karba wala yaqumu alaihi burhanun kuma ba da hujja ta ilimi ake aiki ba wala yasihu min zalika kullihi shay'un malai ce dukkan waɗannan abubuwan ba su inganta ba لأن ما يدركون منه يخطئون في مثله مع فساد أصله saboda abin da suke cewa sun riska din kuma suna yin kuskure a cikin shi tare da cewa dama asalin shi an gina shi ne akan barna malai sake cewa wa fi idrakihim shay wa dhahabi mislihi adafan ma yadulluka ala fasadi ma za'amu kasancewa za su iya riskar wani sashi na abin da suka faɗa amma kuma sassa da yawa kuma ya zama sun yi kuskure ya nuna maka cewa wato abin da suke faɗi barna ne ma'ana idan wannan masu duba suka ga mutum wani zance ko suka bashi wata shawara ko suka bashi wani umarni sai a tarar kamar 5% ne a cikin abin da suka faɗa yake daidai sauran 95% kuskure ne ga ku duk abin da kuskuren shirin jayi daidai din shi ya nuna asalin shi ba mai kyau bane yace wala sahiya alal haqiqati illa ma jaa fi akhbari al'ambiya salawatullahi alaihi babu wani abu da za a karɓa a ce ingantacce ne game da bayanin gobe sai abin da ya zo a cikin zantattukan annabawa waɗanda Allah maɗaukin sarki ya aiko su qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ta'allamu min an-nujumi ma tahtaduna bihi fi zulumatil barri wal bahri ku koyi abin da ya shafi ilimin taurari wanda za ku iya sanin hanya da shi a cikin duhun dare akan in kuna kan kogi ko kuna kan tudu summa amsiku to sai ku tsaya iya nan inji sayyidina Umar wani Ibrahima an-Nakhai kenan kala yace la ba'sa an tata'allama min an-nujumi ma ta tadibi babu lafi ka koyi wani abu na taurari wanda zaka samu shiriya da shi wanda zaka san hanya da shi wa kala Ibrahim Abu Isaq al-Harbi Ibrahim al-Harbi yake cewa al-ulumu thalasatun ilmomi kala uku ne ilmun duniyawi wa ukhrawi wa ilmun duniyawi wa ilmun lalil duniya wa lalil akhir akwai ilimin da yake ilimi ne mai amfani a duniya ko mai amfani a lahira shine na farko wa ilmun duniyawi da ilimi wanda yake mai amfani a duniya wa ilmun na uku kuma shine lalil duniya wa lalil akhir ilimin da bashi da amfani a duniya ba shi da amfani kuma a lahira. Fal'ilmun lazilin duniya wal akhira, ilimi na farko wanda yake da amfani a duniya kuma yake da amfani a lahira, mala ya ce ilmul Qur'an was sunan wal fiqh fihima. Ilimin Al'ur'ani da ilimin sunar manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama da fahimtar su biyun. Wal ilmun lazilin duniya, ilimin da yake da amfani a duniya, ilmul tibb wat tanjib ilimin likitanci da ilimin sanin sararin samaniya da lissafi da sauransu wani ilimin da zila da duniya wala lil akhira ilimin da bai da amfani a duniya ba shi da amfani a lahira shine ilmu shi'ir wa shugulbi ilimin sanin waka da shagaltuwa da waka ci baka da aiki kai ban da shagaltuwa da waka to wannan a duniya ba zai maka amfanin komai ba haka nan a lahira wataƙila mutane da suke rayuwa a wannan zamanin za su ga kamar abin da malai yake faɗa ba irin abin da suka sani bane saboda wannan zamanin ilimin waka yana da amfani a duniya ko to shi abin da yake nufi shine a wannan ilimi na waka misali idan muka dauka shi na farko ilimin ilimin shari'a zai maka amfani a duniya ya gyara maka rayuwarka da addininka da ɗabi'arka da sauransu sannan a lahira kuma da shi ne za ka yi amfani na ayyukan da kai ka samu Allah maɗaukin sarki ya cece ka ya tseratar da kai sannan shi kuma ilimin likitanci da sauran da aka ambata a cikin ilimomi a na tsakiya babu shakka sa da amfani a duniya saboda buƙatar ɗan adam zuwa gare su a rayuwar nan ta duniya amma ilimin waƙa da shi da babu shi da ɗaya ɗan adam bai da wannan tsananin buƙatar zuwa ga sai ya san wannan ilimin ko bai san shi ba ba za a yi mai kallon jahili ba ba za a gan shi ma'asaranci ko wanda bai san ciwon kansa shi yake nufi ba wai don ba wai ta fuskar tara abin duniya da waka ke iya ba mutum dama ya tara ba wa ibn abbas radiyallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man iktabasa ilman min an-nujumi iktabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada wannan hadisi ne sai al-imam abu dauda da ibn majah da ibn abi shayba sun ruwaito shi haka na ahmad ibn hanbal haka na ibrahim al-harbi a cikin garibul hadith annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya tsakuri wani abu a cikin ilimin taurari to ya tsakuru wani sashi daga cikin sassan bokanci saboda haka shi irin wannan ilimi yana magana akan ilimin tanjim wanda yake haramu wanda yana iya zama kafirci yana iya zama sihiri idan mai shi ya kudurce tasirin su akan canza rayuwar mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zada ma zada duk sanda ya ƙara kutsawa to yana ƙara tsakuran wani abu a cikin abin da yake mara kyau na haramci وروى طاووس عن ابن عباس في قوم ينظرون في النجوم أولئك لا خلاق له طاووس ابن كيسان ya rawaito daga ibn Abbas ne Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin musannaf ibn Abi Shayba da musannaf na Abdul Razzaq as-Sanani Allah ya gafarta musu cewa ibn Abbas yana magana game da wasu mutane waɗanda suke kutsawa cikin al'amarin ilimin taurari yace waɗannan mutane ne waɗanda ba su da rabo a wajen Allah Allah ka tsare zakar ibn abi shayba an zaid ibn al-hubab an yahya ibn ayyub ana abdullah ibn tawus an abihi an ibn abbas isnadi kin wa am maimun ibn mihran qala thalathun urfuduhunna ababe guda uku abubuwa guda uku ku nisanta da su na farko la tanaza'u fil qadri kar ku dinga jayayya game da kaddara ce ai Allah da ya kaddarta kaza da kaza yayi ai mu muna ganin dan adam yana da kaddara dan me za a ce bai da kaddara dan me Allah zai mai da wani kafiri ya bar wani a musulmi irin wannan zantutukan da mutane suke kutsawa cikin su to malaman farko sun hana zama mu mu ji hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan yace wala taqulu li ashabi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam illa khairan kar ku faɗi wata magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana ta kirki kar ku aibata sahabbai kar ku dinga bibiya kuna farautar laifuffukan su kar ku dinga kar ku maida su karan bara kuna aibata su wala tanzuru fil nujumi kar kuma ku tsaya kuna bincike game da al'amarin taurari warwaye anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace kai amma ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dhikra qadru fa amsiku idan an baci kaddara to ku iya bakin ku wa idza dhikratun nujumu fa amsiku haka na an baci taurari ku kame bakunan ku wa idza dhikra ashabi fa amsiku haka na aka ambaci sabaina ku iya bakin ku kar ku ambace su da mummuna abu wannan riwaya ta zo daga ibnu mas'udin ya ruwaito ta haka nan Thauban haka Abdullahi dan Umar waɗannan an ruwaito daga gare su duk sun faɗa sannan akwai riwaya mursala duk da yake isnadojin suna da rauni a ta kowace fuska amma Sheikh Al-Albani ya hada isnadojin yana ganin za su tashi junan su kamar yadda ya faɗa a cikin as-sahiha cikin mujalladi na farko wallahu a'lam malam yace wa an abi mihjan qala ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhafu ala ummati ba'di thalathan yace ina shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akhafu ala ummati thalathan ina tsoratawa al'ummata abubuwa guda uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace haiful a'imma zaluncin shugabanni ina tsoratawa mata al'ummata irin wahalar da za su sha da irin zaniyar da za su samu sakamakon zaluncin shugabanni shugabanni za su yi zalunci su kuma al'umma su ma za su mai da zaluncin kwatankwacinsa wa imanun bin nujumi ina tsoratawa al'umma ta gaskata al'amarin duba na taurari mutane za su rasa imanin su za su shiga cikin wato ɗimuwa game da al'amarin rayuwarsu ta wannan fuska wa takdhibun bil qadri kuma na tsoratawa al'umma ta ƙaryata ƙaddara jayayya da ƙaddara Allah malam ya ce wa amma tibbu to hayin da yana magana akan ilmomi waɗanda suke a babi na biyu shine al-ilmul awsat na tsaka-tsaki bayan da ya gama wannan tsokaci akan ilimi na lissafi abinda ya halasta cikin shi da wanda bai halasta ba sai ya ce wa amma tibbu kaga shi ko sanin magunguna da sanin cututtuka da yadda ake mu'alajar su falifahami tsaba'i'i na batil art watakila yadda zai concept da zai bayar na likitanci zai bambanta da abin da muka sani a yanzu ta fuskar saboda yanzu akwai yawan rarraba ilmomi zuwa gaba-gaba zuwa lungu-lungu amma a wancan zamanin nasu duk waɗannan abubuwan da ya ambata to suna ɓangaren ilmomin likitanci ne halawa sun za ga yanzu suna cikin harkar botany ne ko harkar veterinary medicine ko harkar famasi ko makamantansu amma da duka haɗe su ake kaga sai fara da yace falifami taba'i nabatil ard wa shajariha ana a cikin shi ake koyon sanin dabi'an tsirran ƙasa da bishiyoyi kaga wannan hala a ce botany haka ne ko wa miyahiha da sanin ruwa abin da ke cikin ruwa da abin da ke da alfanu a cikinsa da nau'o'insa da yadda ake amfani da ruwa kaga wannan watakila kuma a ce wata resources wa ma'adiniha da ma'adinai dai wannan harka ce ta irin waɗannan abubuwa wa jawahiriha da ababe masu albarka da masu tsada da ake samu a cikin ruwa wa tu'umiha da ababen da ake ci a cikin ruwa duka suna da alaka da ilmomin ruwa wa rawaihiha da irin kanshi ko wari ko iskar da ke tashi na ruwa wa ma'rifatu al-anasir wal arkan wa khawasil haywan aga sake tsallaka wani waje kuma wani abalaka da ke da alaka da biology cewa da kuma sanin al'anasir wal arkan wa khawasil haiwan sanin nau'o'i da irin ɗabi'a da halayyar halittu dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da sauransu wannan kuma a zamanance ya fi alaka da ilmomi da suke da alaka da biology zoology da makamantansu wa tsaba'i'ul abdani wal gara'iz wal a'ba da kuma sanin ɗabi'ar jukkuna da bukatunsu da ayyukan gaɓoɓi alaisu wannan shine naku ko physiology ko ɗabi'ar jukkunan ɗan adam da aikin gaɓoɓi da sauransu kaga shi ma yanzu ilimi ne mai zaman kanshi amma da a cikin likitanci ne kuma har yanzu ma za mu ga suna dai da alaka da ilimin likitancin wal afatil ariba da matsaloli cututtuka masu bujiro wa jukkuna wannan mai kenan kuma a zamanance shine pathology ko mene ilmomin cututtuka da ke iya bujiro wa jiki wa taba'iul azmani wal abda da ɗabi'an lokuta da alaƙan jikuna da lokacin me yake samun jiki lokacin sanyi lokacin zuffa lokacin yalwa lokacin talauci lokacin tsoro lokacin tsufa lokacin yarinta waɗanda ni ban san mene ne ba su aiki ko wani ilimi ne wannan oho walbuldan ko oke da garuruwa ɗabi'ar jikuna da garuruwa to wataƙila wannan ko social science ne wannan na'am ko sociology ne wallahu alam wa manafi'ul harakati was sukun da amfanin motsi amfanin motsa jikunkuna irin physical health education kenan wannan amfanin motsa jiki da irin yadda ya kamata a motsa shi da ire-iren su wa durubul mudawa da nau'o'in therapy yadda ake bada magani kaga an tsallaka pharmacy kenan wani magani ne ya kamata a sha wani ne ya kamata a shafa wani ne ya kamata a yi wanka da shi wani ne ya kamata a yi allura wani ne ya kamata sai an yi operation a theater da sauransu wani shi ne wadurubil mudawa warrifk da yadda ake jinya shi ne arrifk tausasa wa mara lafiya nasin kenan ko wasu siyasa da kuma management health management shi ke nufi da siyasa yadda ake gudanar da tun daga rekod kenan na marasa lafiya da yadda ake tambayoyi gare su da yadda ake mu'amala da su da rufe musu da rufa musu asirin abin nan confidential information da ake suke bayarwa akan cututtukansu da sauransu duk waɗannan har yanzu wasu suna da alaka da kimiyya ta lafiya wasu su kuma sun waye gari sun zama ilmomi ne masu zaman kansu amma dai baka iya raba su domin shi ilimi duk da an raba shi an raba shi an tsaga an tsaga amma dai har yanzu suna shiga junansu ilmin musulunci haka ilmin zamani haka da sauransu yace to wannan duka sune fa hadha huwa al-ilmu al-thani al-awsat wannan ilimi shine ilimi na biyu wanda yake a cikin ilmomi na tsakiya sai yace wa huwa ilmu al-abdan shine ilimin jiki ilimin sanin halittar dan adam da sauransu wal ilmul awwal al a'la wancan na farko da aka ambata na can sama ilmul adyan ilmun addini wal ilmu thalith na ƙasa bayan mun ji na biyu al asfal wanda yake shine na can ƙasa na uku ma durribat ala ilmihi al jawarihu kama qaddamna dhikru shine wanda baka buƙatan wani wato training na musamman in banda kawai jikinka ya saba tukin mota aikin acaɓa aikin lebura ɗaukan binnan bulo da buhunhuna aikin da ya shafi misali saran ƙasa faskare shara wankyau kaga wannan kawai jikinka ne yake sabawa to wannan shine shi ma ilimi ne ba jahilci ba idan mutum bai iya bai sani ba amma kuma shine na ƙasa a cikin ilimomi saboda kamar da malamin malam albani Allah ya gafarta mishi ke faɗa saboda wannan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar ilimi ce al'ummar ikra ce to duk sana'ar da mutum zai yi idan ta zama tawo fanta daga karatu babu ilimi a cikin ta za ga makaskanciyar sana'a ce ba ta cikin sana'o'i masu daraja a wannan al'umma ko mun fahimta kuma zamu ga haka yake aikace duk wanda aka raba ta da ilimi kawai aikin gabar jiki ne ilimin da ke cikin ta kawai shine ka gane kawai ya ake yin abu babu wata nazariya babu wani theory wanda yake matsayin basis da aka kafa wannan ilimin a cikinsa za ga sana'a ce makaskanciya a wannan al'umma ta mu malam yace wa tafaqa alul adyani anna al ilm al a'la huwa ilm ad din dukkanin ma'abota addinai sun yi ittifaki akan cewa ilimin addini shine a sama hatta a kiristanci haka yake sai da turawa suka zo suka yaki suka suka yaki al'ummar afwan suka yaki addinin kiristanci suka yaki shugabannin sa na kiristanci suka yi baran-baran da addini suka kawo wato aqidar secularism sannan shine ilimin addini hatta a cikin kirista ya koma baya amma da ilimi mafi falala a turai shine theology shine philosophy and theology ilimin falsafa da ilimin tauhidi irin nasu wanda yake so ya zama babban mutum to yana yana zuwa ne ya shiga addayir ya shiga makaranta kamar yadda ce ya shiga ya shiga ya shiga makaranta allo ya fara koya tun daga ƙasa har ya zama babban mutum kuma kaga mu har yanzu a ƙasashen mu ilimin addini duk da irin gwagwarmaya da irin juyin juyi halin rayuwa har yanzu ilimin addini abu ne mai daraja a cikin mutane har yanzu ya ce a wannan ilimi na addini wanda shi ne ilimi mafi daraja ta faƙalul islami ala an ta kuna ma'arifatu ala thalasti a ƙasar da shi kuma raba shi a gida uku a ji rabe-raben da muke ta magana kenan ana rarraba ilmomi gida-gida awwaluha kashi na farko a cikin rabe-raben ilimin addini ma'arifatu khasatil imani wal islam sanin duk wani abu da yake banci imani da musulunci sanin tauhidi ومعرف وذلك معرفة التوحيد والإخلاص كسن توحيد الله كسن إخلاصي جمد الدين ولا يوصل علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ba a iya kaiwa ga wannan ilimi sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya karanta alaihi salatu wasallam shine nuna maka menene ilimin tauhidi menene imani menene ikhlas wa huwa almuaddi anillahi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yazo ya kawo wannan sako a madadin Allah ubangiji madaukakin sarki wal mubayyin li muradi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wal mubayyin shine kuma ya bayyana li muradihi ga manufar Allah wa bima fil qur'ani min al amri bil i'tibari fi khalqi Allah bid dalail min athari san'atihi fi fi bariyati kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya amfani da al qur'ani da Allah ya bashi wajen yi bayani game da umarnin da Allah yayi na cewa a dau izina game da halittun Allah ta hanyar hujjoji da dalilai na abinda Allah ya halitta cikin halittunsa fi bariyati a cikin abinda Allah ya halitta ala tauhidi annabi shi yana mana yadda za a yi dau izina a san cewa Allah shi ɗaya ne ta hanyar kallon halittunsa wa azaliyati subhanahu a san cewa kuma Allah shine wato tun azal yana nan wal iqrar wat tasdiq bi kulli ma fil qur'an kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da cewa a gasgata dukkan abin da ke cikin alkur'ani wa bi mala'ikatillahi a gasgata abinda wato Allah ya bada labari na mala'iku wa kutubihi wa rusulihi da littafin Allah da ainihin manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala waɗannan sune abubuwa ru'usul aqlam da suka shafi kashi na farko na ilimin addini abin da ya shafi tauhidi kenan da imani da Allah da imani da littafin Allah da imani da manzannin Allah wal qismu thani kashi na biyu ma'arifatu makharaji khabari dini sai kuma sanin ta yaya ake samo bayani na labarin da addini ya kawo wato hadisai ta yaya ake a san ingancinsu wa shari'i ta yaya ake a gane shari'a fiqhu kenan a fahimce su wa ma'rifatu wa zalika ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wasallama alladhi shara'a Allahu ad-dina ala lisanihi wa yadihi shine sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin sunnarsa sanin sirarsa sanin hadisai da ingancinsu da rashin ingancinsu a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewarsa bawan da Allah ya aiko ya zo ya kawo shari'a a madadin Allah wa ma'rifatu ashabihi a cikin wannan kuma da da sanin sahabbansa alladhina addaw zalika anhu wanda su ne suka je suka isar da sakon nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa marifatul rijalin lazina hamalu zalika da sanin mazaje na hadisi tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauran masu riwaya da malamai masana da marubuta da sauran waɗanda suke da alaka da hadisi waɗanda suke alladina hamalu wanda suka ɗauko zalika wannan ilmin wa tabaqatihim da sanin ɗabaƙoƙin malaman malaman tabi'ai su wane da wane ne masu riwaya su wane sun riwaya ta inganta wane tashi bata inganta ba atba'u tabi'ina haka tabau atba'ut tabi'ina marubuta malamai zamani bayan zamani har zuwa zamanin da kake rayuwa ya kai mai karatu wa ma'rifatul khabari allazi yaqta'u al-udhur li tawaturihi da kuma sanin hadisai mutawatirai wa zuhurihi kasan su suwa wa qad wada al-ulama fi kutub al-usuli min talkhis wujuhi al-akhbari wa makharijiha ma yakfi an-nadharu fihi wa yashfihi malamai sun tsaya su yi magana a cikin littattafai na al-usul yana nufi na ilmomin usulul hadith kenan wanda abinda suka rubuta a ciki a takeice ya wadatar daga ka tsaya kana neman wani abu a wajensu in ka karanta ka samu malami ya koya maka zaka fahimta kuma ka gamsu walaysa hadha mawdu dhikri dhalika li khurujina bihi an ta'alifina wa am ma lahu qasadna yace anan ba za mu tsaya mana magana akan hadisi da ingancin sa da rauni da yadda ake ganewa da bambanci da magana akan rijal da sauransu yace ba za mu yi anan ba saboda mun yi haka mun fita daga abin da shi muke nufin rubutu an baya so ya fita daga abin da yake magana akai kaji na biyu kenan ilimin hadisi shine na biyu wanda ya shafi sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin addini da sanin sirarsa da sanin sahabbai da sanin malamai da marwaita da sanin ilmomin hadisi sai na uku shine ma'rifatu sunan sanin sunnoni nan kuma ta fuskar ilmu diraya kenan wancan ilmun riwaya nan kuma ilmu diraya wato ya ce wajibuha sanin menene abin da yake dole a aikata cikin sunnoni cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wa adabiha da ladubba abubuwan da suke ladubba ne wa ilmul ahkam da ahadisul ahkam wanda ya shafi hadisai da suka shafi ibadoji da mu'amaloli da makamantansu wa fi dhalika yadkhulu khabarul khassati al udul wa ma'rifati anan kuma dole a sake shigar da hadisai wanda suke na malamai masu riwaya amintattu wajibi ne ka san hadisan irin hadisan bukhari da muslim da sauran littattafai ingantattu wa ma'rifatul faridati minan nafila da bambance meye farilla meye nafila ta hanyar usulul fiqh kenan wa makharijul huquqi wat tada'i da yadda ake gane haƙoƙin mutane da abubuwan da suka yi da'awa aga fatawa kenan da alƙalanci da sauransu wa ma'rifatul ijma' min ash-shuzuz da tantance menene akai ijma'i akan shi da kuma wani malami ne ya fantare wannan ijma'i qalu suka ce wala yusilu ila alfiqhi illa bi ma'rifati zalika ba a iya riska fiqhu sai da sanin wannan kaji waɗannan sune ilmomi guda uku da suke matsayin rassa na ilimin addini kuma kowanne yana da rassa shi ma ƙasar shi yana resantuwa rassa rassa daban-daban sai mala yake cewa albabu sadisu wal arba'una babi na arba'in da shida a wannan littafi mai albarka ya ce babun muktasarun babi ne takaitacce fi mutala'ati kutubi ahlul kitabi war riwayati anhum zai magana game da hukuncin karanta littattafan kiristoci ina hukuncin mutum ya ta karanta bible har yanzu yana gaya mutane shi kaza sura ta kaza ishaya sura ta kaza kaza sura ta kaza ina hukuncin wannan kana musulmi ka shagaltu da karanta littattafan kiristoci war riwayati anhu ko kuma ka je ka koyi karatu a wurin su ka zo kana koya musulmi ina hukuncin wannan yace ana abdullahi ibn amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih bukhari da al-imam at-tirmidhi ya rawaito wannan hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ballighu anni walau aya ku isar da saƙona ko da gaba guda ka samu damar isarwa ka isar wa hadithu an bani isra'ila wala haraj nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku bada bayani game da abin da kuka ji wanda ya shafi banu isra'ila babu laifi akan haka amma malamai suna raba alhadithu an bani isra'ila zuwa gida uku wanda yake cewa isra'iliyat kamar da muka karanta a cikin ulumul qur'an akwai isra'iliyat waɗanda musulunci ya zo ya yi recognizing ɗinsu ya tabbatar da su su isra'iliya su ne labarai da ƙisoshi da ababen lura da suka faru da banu isra'ila da ya shafi annabawansu da salihansu da mutanen banzan cikinsu da rigingimun da suka faru da irin ababen da suka yi na rashin daraja da hukunce-hukuncen da Allah ya musu da yadda Allah subhanahu wataala ya ɗau mataki akan mutanen banza cikinsu to akwai tafasil da yawa a cikin labaran Qur'ani ya kawo su ga sanan da yawa a dunkule duk labarin waɗannan annabawa annabi Musa annabi Yusufa annabi Sulaiman da baban da baban shi Dawuda da kissar balkisa ko kissar abin nan ashabul kafi da duk waɗannan isra'iliya ce kaga suna cikin alkur'ani kissa ashabul abin nan bakara shi ma isra'iliya ce waɗannan babu laifi ko misqalar rat sana kun da suka zo a cikin hadisai su ma babu laifi akwai waɗanda kuma labarai ne mashahurai ko da a cikinsu akwai abin da bai inganta ba amma dai fil jumla suna da asali fil jumla suna da asali ko da wasu tafasil ba su inganta ba to irin waɗannan akwai abin ɗaukar izina a cikinsu babu laifi a kawo su sai za ga malaman malaman tafsiri da malaman tarihi irin su tabari suna kawo da sibuna kafirin akwai kuma sashi na uku shine abinda kwata-kwata bai inganta ba to wannan ba a ɗauko shi wanda yake gara'ib ne malamai sun tabbatar da rauninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi ga wanda zai karantar ya bada wani labari na banu isra'ila wala haraj babu laifi akan haka wa utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin fi katifin wata rana an zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu wani wata rubutacciyar magana fi katifin an rubuta a jikin allon kafada a lokacin yana daga cikin wato materials da ake amfani da su wajen rubuta abubuwa faƙala sai ce kafa bi kaumin humukan ya ishi mutane wauta au dalala ko ya ishe su bata an yargabu amma ja'ahum bihi nabiyuhum ila ghairi nabiyuhum su kyamaci abin da annabinsu ya zo musu su je suna damuwa da na wani annabin ko na wani can daban wato yana ishara zuwa ga musulmi zai kai matuƙa wajen wauta in ya ji alƙur'ani ya kama karanta bible au kitabun au kitabin ghairi kitabihim ko su aje littafin su su kama karatun wani littafi can daban fa anzalallahu shine Allah ya sauka da awalam yakfim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim shin bai ishe su ba bai ishe su falala ba bai ishe su daukar izina ba bai ishe su samun shari'a ba cewa an saukar maka da littafi mun saukar maka da littafin da ake karanta musu so da wannan yana nuna kyama game da shagaltuwa kaga ba da labari daban amma shagaltuwa ya zama duka wato abin nan ɗinka energy ɗinka da ƙoƙarinka ka ƙarar da shi akan shagaltuwa da abin da yake cikin littattafansu wannan ɓata ce wannan mabuɗi ne na ɓarna wa ibn shahabin kala akhbaran ibn abi namla anna aba namlata الأنصاري أخبره أنه بين هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا ولينا تكن سنن أبي داود وترانا سنة زونة ترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم إيه إذ جاء جاءه رجل من اليهود فقال سيوانا بيهود يذيتي يا محمد أراك سيكرا من زن الله صلى الله عليه وسلم باب درستاوى هل تتكلم هذه الجنازة waɗannan gawawaki da ake rufewa ko suna yin magana a cikin kabarinsu abin da yake nufi kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace Allahu a'lam Allah shine mafi sani malamai suka ce kaga ai akwai hadisi da dama da suka nuna cewa eh da gaske gawoki suna yin magana a kabari za su yi magana da mala'iku da ake turowa masu tambayoyi za ma su gamu da ƴan uwansu matattu ko rayukan za su gamu da ƴan uwansu rayuka na matattu har su yi magana yana cikin suna bi Dawuda amma me yasa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu a'lam to ɗayan ma'ana biyu ko dai wannan tambaya an yi mai ita ne kafin Allah ya sanar shi shi waɗancan ilmomin sai da ka yi tawakkufi bai yi faɗa abin da bai sani ba ko kuma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura cewa wannan mutumi ya zo ne da nufin jayayya ba neman karatu ya zo yi ba to malami kuma wanda ya san darajar kansa ya san mutuncin kansa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaba ɗaya kankat amalanta to baya biye ma wanda ya zo dan jayayya ya kama surutu da shi wannan ɗaya daga cikin fasarori guda biyu kenan annabi ya ce wannan bai hudi Allahu alam fa qala yahudi sai bai hudi ya ce ana ashhadu anna hata takallam to kaga alama jayayya din ku ce to ni na san suna magana kenan kaga ba ilimi yazo ne ma ba tunda har ya sani ko mun gani wanda yazo tambaya asali abinda ake tsammani shine bai sani ba yazo neman ilimi ne amma wanda da aka ce mishi Allah ne mafi sai ya ce to ni ma na sani kuma suna yin magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ma haddathatkum ahlul kitabi fala tusaddiquhum duk abin da alkitabu suka gaya muku kar ku gaskata su wala tukazzibuhum kar ku muku ƙaryata su wa qulu ku ce amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi mun imani da Allah mun imani da littafan Allah mun imani da manzannin Allah fa in kana haqqan lam takzibuhum in abin da suke faɗa gaskiya ne kaga ba ƙaryata gaskiya ba wa in kana batilan lam tusaddiquhum in kuma ƙarya ne baka gaskata ƙarya ba al-imamul baghawi da rawaito wannan hadisin a cikin sharh sunna sai yake cewa wannan hadisi hadha aslun fi wujubi tawaqqufi amma yushkilu min al-umuri wal min min al-umuri wal ulumi fala yaqdi fihi bi jawazin wala butlan wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahu a'lam yace ka'ida ce game da dakatawa at-tawaqquf mutum ya tsaya amma yushkilu game da duk abin da ya mai sarƙaƙiya in kana magana cikin ilimi duk abin da ya sarƙaƙe maka baka gane ba to sai ka dakata karka ce daidai ne ko kuskure in an samu kikikaka na hujjoji karka ce dole kai sai ka zama muhaƙiƙi kuma ilimin ka bai kai na tahqiqi ba sai ka faɗa abin da ka sani ka tsaya iyana tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsaya iya abin da Allah ya sanar shi bai ce dole sai ya kutsa cikin wani abu ba sannan kuma kamar da muka ambata hadisin yana nuna guje ma jayayya da mutumin da yake so ya gwada cewa ya san abu don a yi jayayya ba tafarkin addini ba ne wallahu ala kaga wannan shi ma yana nuna mana wato a guje wa ƙaryata su da gasgata su kada a shagaltu da littattafansu a babu laifi a bada labarin abin da ya shafe su amma kuma kada a mutum ya faɗi abin da bai sani ba idan sun faɗi abin da baka sani ba karka ce ƙarya ne ko gaskiya ne ka iya bakinka wa an ubaidillahi ibn abdullahi annabn abbas qala sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yana cewa kaifa tasalunahum an shay'in wa kitabullahi baina azhurikum ta yaya za ku je kuna tambayan ahlul kitabi game da wasu abubuwa alhalin kuma ga qur'ani a gaba gare ku me yasa za ku tsallake alqur'ani ku tafi nasu wannan asari ne ingantacce yana cikin littafin Abdurraqis Sanani zai zo ya maimaita mana shi da da abin nan da da da da da da da da fadi gashi nan a ƙasa inda ya kawo cewa akhraju Abdurraq fi musannifi amma amarin an zuri anhu bi labzi kaifa tasaluna ahlal kitabi an shay'in wa kitabullahi baina azhurikum mahban la yashabbu la yushab ya za ku dinga tambaya ahlal kitabi game da abubuwa bayan ga littafin Allah gaba gare ku yana nan sabo kar baya tsufa wa huwa ahadathul akhbari billahi shine mafi sabon shine sabon zancen da Allah ya aiko wa kad akhbarakumullahu an ahli kitabi annahum katabu kitaban bi aidihim bayan Allah ya baku labarin cewa suna rubuta littafai da hannunsu fa qalu kuma su ce hadha min indillahi su ce na Allah ne kamar da Allah ya bada labari cewa fawilin lazina yaktubuna kitaba biydihim wa yaquluna hadha min indillahi la yashtaru bi samanan qalila fawillahu mimma katabat aydihim wa illahu mimma yaksubu wa baddaluha sun canza littafan Allah wa harrafuha amma wadi'iha sun canza hukunce hukuncen daga yadda suke washtaru bihi samanan qalila sun anshi abun duniya afama yanhaakum ma ja'akum minallahi am musa'alati yanzu waɗannan ayoyin ba za su hana ku ku dinga tambayan ahli kitabi ba ya ce fa wallahi ma ra'ayina ahadan minkum yas'alu minhum yas'alukum anid dini allazi anzalahu ilaykum shi na rantsi da Allah ba mu taba ganin su wani su yana tambayar ku game da wani abu na addinin da aka sauka muku da nufin shari'a kamar yanzu ne wannan kwatancin sai ka dauka ka saka dan me zaka dauki yayinka kai makarantar kristoci bayan ga makarantun musulmi ko ina kai ka taba ganin wani kirista ya dauko yayin shi ya kawo makarantun musulmi a garuruwan nan namu na musulmai akwai makarantu da yawa yanzu Allah ya wadata mu da su makarantun boko masu siffa addini makarantun da musulmai suka kafa wanda kake da aminci akan tarbiyya da addinin da za a koya wa ɗanka da aƙida da za sa shi akai wanda aka ga musulmi musulmi haihuwa uwa da uba wanda bai isa ya ambaci waye kakan shi da musulunta ba amma ya ɗauki 'ya'yan shi ya tsallaka makarantun musulmai da ke duk cikin unguwanni da garuruwa ya kai su makarantun kiristoci saboda kawai za su iya turanci kuma turancin na ko'ina ana iya iya shi yayin da kuma su kirista komin lalacewa kirista ba za ba zai taɓa tunanin bari ya kawo ɗan shi makarantar musulmi ba ko da makarantar fa kawai wato conventional makaranta ce amma dai musulmai ne suka mallake ta kuma gani akwai makarantun da ina musulmai ne amma masu su ba su damu da sai sun ɗaura makarantun akan turban musulunci ba su dai suna gudanar da makarantar boko kawai to ko irin wannan gama garin makarantar ka kewaya kai sobe shin za ka ga wani ɗan kirista a cikinta ba za ka taɓa gani ba ko da wasa komin talaucinsa komin saban shi da musulmai komin yadda yake ganin an zama ɗaya ana makwabtaka ba zai kawo ba sai inda su suka gina sai tasu mu ne muke da wannan wautar mu ne muke da wannan sakacin da rashin damuwa da mustaqbalin 'ya'yanmu lokaci kankani kaga an canza ma yaron ka tunani kaga ya wayi gari baya kyamar kafirci wani ma haka ga yana yin ɗabi'u na kafirai wani kuma daga nan ma sai yarda na je wani gari a Jos na ga irin wannan makaranta ce ba ma wai ta kiristoci ba makaranta ce ta musha ta mushance amma suke ba mu labarin cewa da na ce to yanzu ko anan wannan makarantar tunda an ce community school ce kudin da ake caji wasu ɗan kaɗan ne na ce to amma kawai ta kiristoci ce suka cewa suna an san kowa kuma wala da suka nuna min rijistar sunayen ɗaliban da suka karanta a wajen ga sunayen 'yan musulmai na da suka ce ana kawo musulmai da yawa abin da ya hana a kawo su shi ne kawai rigingimin addini da aka yi a ƙasar plateau makarantar tana tana existing tun turawa suna to akwai irinsu da yawa a yankunan plateau benue taraba bauchi kai har ma da nan kaduna kano sokoto da katsina inda ake ganin wato abin nan ne domination ne ma na musulmai ko dominant area ne na musulmai akwai su to kuma ma bayan ka kai musu yayan kuma ka kai musu kuɗi ka biya su kuɗi kai ta musu godiya akan suna koya wa ɗanka ɓarna da ɓata Allah ya kyauta malai ce an umar bin khattab radiyallahu anhu da sai na umar dan khattab Allah ya kara masa yadda fi hadithin zakarahu a cikin hadisi da umar ya ambata qala yace wallazi nafsu muhammad nafsu muhammadin biyadi law asbaha fikum musa da annabi Musa zai wayi gari a cikinku a tada shi fattaba'tumuhu sai ku je ku ba annabi Musa din wa taraktumuni ku kyale ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la dalaltum to da kun bata innakum hazzi min al-umam ku ne rabona a cikin al'umma wa ana hazzukum min an-nabiyyin ni kuma ni ne rabonku a cikin annabawa da haka ku rike rabonku kamar da ni ma na rike rabona da za a tashi annabi Musa wanda shine mafi girman annabi da ya gwagwarmaya bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma da'awarsa ta yi kama da ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gwagwarmayarsa da rigimar da ya sha da al'ummar shi ta yi kama da irin gwagwarmaya da rigimar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sha da al'ummarsa mutanen makka ko kuma ko da yashi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yawan kwatanci da shi ya ce dan uwana annabi Musa kaza kuma shine ma annabin da ya taimaka ma wannan al'umma da shawarwarin da ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin Isra'i kamar da aka nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a riya cewa dan Musa ya dawo duniya yana kira zuwa ga addinin sa kuma a samu musulmi su ce to bari su kuma bangaren annabi Musa su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan bata ce da halaka a gare mu Allah ka tsare mu wa ibn Abbas kaga wancan riwaya sake mai tata na wa ibn Abbas kala kaifa tasallu ala alkitabi an shay'in wa kitabukum alladhi anzalahu Allah ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallama bayna adhurikum ya za ku dinga tambaya ahli kitabi game da wasu ababe wasu abubuwa alhalin ga littafin da Allah ya saukan muku ta hanyar manzon ku sallallahu alaihi wasallam gashi gaba gare ku ahadathul kutubi ahadan bi rabbi shine mafi sabon tan littafi daga gurin Allah taqra'unahu gaddan la yashub kuna karanta shi danye shar baya tsufa baya tadewa ala yukhbirukum Allahu azza wa jalla fi kitabihi annahum qad ghayyaru alam yukhbirukum Allahu azza wa jalla fi kitabihi annahum qad ghayyaru kitaballahi ashe ba Allah ya ga muku a cikin alqur'ani cewa su a Yahudawa da Kiristoci sun canza littafin Allah ba, wa baddalu sun canza shi wa katabul kutuba bi aidihim, sun rubuta littafai da hannayensu wa kalu suka ce, "Hadha min indillah" suka ce wannan daga Allah ne, da yashtaru bihi thamanan qalila, sun yi haka dan samu dukiya kankanwa. Ala hakum ashe bai hana ku ba a wani al-ilmu alladhi ja'akum am musa'alatihim ilimin da Allah ya yi kuma kuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana ku tambayar su ba wallahi ma ra'ayna rajulan minhum qat yas'alukum amma anzalallahu ilaykum wallahi ba mu taba ganin wani a cikin su yana neman shari'a daga abin da Allah ya sauka muku inna umar ibn khattab radiyallahu anhu atan nabiy sallallahu alaihi wasallama bi kitabin asabahu min ba'di faghadiba wa qala wata rana sayyidina umar ya tsinci wata takarda ya tsinci wata takarda sai ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yana murna cewa ya manzon Allah ga wata takarda dauke da wasu ayoyin at-taura abinda ya ba Umar sha'awa shine ayoyin sun dace da abinda ke cikin alkur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi ya fara jawabi yana cewa amutahawwikuna fiha shin ku masu fagamniya ne at-tahawwuk shine at-tahawwur wato kun shiga rudani ne a mutahawwikuna fiya ibn al-khattab kai Umar da nake ganin kamar mai hankali ashe rudai ne kai ma wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah dare nake hannun shi laqad ji'tukum biha bayda anqiya nazo muku da wannan shari'a farakar la tasaluhum an shay'in kar ku dinga tambayan su game da wani abu wa yuhaddithukum bi haqqin su je su ga muku gaskiya wa tukadhibu bihi ku je ku ƙaryata aw bi batilin ku su ga muku ƙarya ku tusaddiqu bihi ku je ku gazgata wallazi nafsi bi yadihi law anna musa kana hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani da annabi musa yana raye da babu abin da zai Allah ya karba a gurinsa sai dai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kaji wannan fare sake cewa wa an ibn abbas kala tasallu an alkitabi an kutubihim wa indakum kitabullahi aqrabul kutubi ahadan billahi taqra'unahu ghaddan lam yashub قال أبو عمر ابن عبد البر ابن عبد البر يجي قد قال عمر بن الخطاب لكعب ودان خطاب يجي مكعب الأحبار إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى بن إمران عليه السلام فقرأها أنا الليل والنهار yace in ka tabbatar wannan karatun da kake kawo daga cikin bible in ka tabbatar cewa ita ce at-taurat da Allah ya sauka wa annabi Musa to ka dinga karanta ta dare da rana to kaga bai tabbatar ba bai tabbatar ba ballantana ya dinga karantawa yawwa to ƙari akan wannan shine wannan da yana nuna mana cewa ba daidai bane musulmi ya shagaltu da littafin kiristanci ko wani addini can daban yana ta karantawa mafi karanta bane samu shine rudu ba daidai bane to haka ba daidai bane mutum a farkon al'amarin neman iliminsa ya shagaltu da karanta littafan yan bid'a shi'a khawarija rafida mu'tazila ba daidai bane zai shiga da kanshi cikin wani rami mai zurfi da fitowa zai masa wahala hasali manyan malamai ma wasu sun shiga sun kasa fitowa wasu sun haɗiya sun kasa amayarwa ta riga ta bi jikinsu to haka nan kuma littattafai na ilmomin mantiki da falsafa su ma malamai suna tsoratar da masu bincike ɗaliban ilimi shagaltuwa da su wannan shi ne abinda malamai suke ambato duk sanda aka faɗi irin waɗannan wani sai ya ce wato don mai ba za a bar shi karanta ba saboda ana ana so ka tsira da imanin ka ne kamar yadda yaro idan uwar shi ta hana shi taɓa talge ko ta hana shi taɓa garwashi ko ta hana shi shiga kwata sai ce dan mene ita so tana so ya tsira da lafiyar shi sai ga wai shi an cuce shi an kibarin shi abin da yake so a ana so ne ka tsira salin alin iza yake maka haka na fata mun gane wannan domin in ka je ka kutsa zaka iya samun kanka a cikin mummunan matsala Allah ya tsare mu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah mu tashi albabu sabi wal arba'una ma yastayiqu an yusamma ma yastayiqu an yusamma faqihan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله